bayan godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yau a wannan juma'a mai albarka muna farin cikin fara hawa wannan mumbari da fara huduba ta farko a yau ranar 29 ga watan sha'aban ganin farko kenan dakon farko muna tsammanin faruwar ko fara watan ramadana gobe insha Allah in Allah ya rubuta a wannan masallaci da ake ce da shi a masjidul itqan dan gauro sunan masallacin masjidul itqan dan gauro masjidul itqan dan gauro wannan ita ce huduba ta farko ta bude wannan masallaci wanda muka yi ta akan taryan babban bako daga sabon masallaci wannan babban bako shine ramadan yan uwana mu ji tsoron Allah hakikanin jin tsoro mu sani cewa ita wannan duniya zaki ne da ita zaki duniya tana da zaki koriya ce shar ga ɗanɗano tana da kwalliya da kyalkyali duniya akwai ni'ima a ciki sai dai matsalar ni'imar duniya ba dawwammamiyar ni'ima ba ce duk abin da ka sani ko ka samu na jin daɗi in dai a cikin wannan duniya ne to ina maka albishir da cewa zai ƙare idan lafiya kake gadara da ita ka sani wallahi wata rana sai ka mutu in ka fi kowa lafiya sai ka mutu idan kuɗi kake gadara da shi Allah ya baka to ka sani wata rana kana kallon kudin nan ba za su ciwo ba za a kawo maka nama ka daina ci a kawo maka zaƙi likita ya hana ka ci a kawo maka wani abin da za ka ji daɗi ka gagara wallahi akwai wanda yana da wadatar da rufin asiri gadonsa baya iya kwanciya a kai in ya kwanta a kan katifar bayansa ciwo yake a ƙasa yake kwanciya ga ni'ima ga wadata idan abin hawa ne haka in kasuwanci ne haka in mulki ne mutum yake ji da shi yau shi yake mulki to ya sani kafin ya hau mulkin nan ai wani ne ya hau to kamar yadda wani ya tafi kai ma fa sai ka tafi kakka yaudari kanka da ɗan gajeren mulkin da ake maka da jiniya da sara maka da girmama ka da ake da ɗaukan hotonka da nuna ka a duniya sunan ka ƙararre matsalan mulki fara shi duk wanda ya fara mulki kawai ka masa albishir ya kama da haka ku yi haƙuri talakawa da matsala ku yi haƙuri talakawa da matsi ku yi haƙuri ‘yan ƙasa da kuke cikin wani hali na damuwa babu abin da yake dawama wallahi inna ma al'usri yusra Allah ya ce mana duk kunci to akwai sauƙi a bayansa muna kyautata wa Allah zaton insha Allahu za mu samu sauƙi a rayuwa albarkacin salatin annabi albarkacin karatun alƙur'ani albarkacin musulunci da imani Allah bai zai bar mu tozarta ba da haka babu wani abin da yake dawama ni da kai ma yau da muke gadara da zuwa gona da kiwo da noma da sana'ar gida da menene dole wata rana ce mun kare yau ba gashi mun zo mun bude wannan masallaci ba to wallahi ku sa rai akwai lokacin da za a zo ko mutum ɗaya a cikin mu ba za a samu ba anan ko mutum ɗaya akwai shekarun da za a zo wallahi ko ɗaya daga ni har ku ba kowa duk mun tafi su waye jikokin mu ne da tattaba kunne suke gurin shi dai masallaci yana nan bai zai tafi ba har abada har kiyamu sa'ati to amma lokacin da babu mu haka Allah zai ta dauke mu ɗaya bayan ɗaya wane ya tafi mun binne wane ya tafi mun binne wane ya raka an binne wane yayi kaza wane yayi kaza hiya dunya aqallu min al-qalili wa ashiquha azallu min al-zalili duniya kenan tafi kadan kadan wanda ya rungume ta kuma yafi kaskanci kaskanta ka bi hankali ka bi sannu ta ka sannu bi hankali in dai wannan duniyar ce wallahi al-azim sai ta kunya taka ka guje ta ka nisance ta kuma ka bi a hankali ka lallaba ka zauna da Allah lafiya ka zauna da shari'a lafiya yan uwana yau muna cikin wata ni'ima babba wacce wannan ni'ima ita ce ni'imar taryan babban bako na watan ramadan ku sani cewa ba wanda ya morewa wannan duniyar shi ne wanda ya yi amfani da damar da al'irin wanda ya yi amfani da damar da Allah ya bashi tun da Allah ya baka lafiya to ka yi ƙoƙari ka shirya za ka bauta wa Allah cikin wannan wata mai zuwa na Ramadana ku sani cewa al'amura suna canjawa ba raba da wani muka yi ba ba rama bana ma ba da wani za mu yi ba wani yanzu yau zai mutu ana tunanin za a ɗauki azumin nan ba mamaki yau zai mutu kwanansa ya ƙare ya za mu yi wani watakila ana fara azumin ba za a ƙarasa da shi ba wani kuma za a gama da shi sai ranar idi zai mutu ana shirin za a sa kayan sallah shi kuma za a kai shi kabari la ilaha illallah a shirya wa wannan duniyar dan a zauna lafiya da ubangiji kamar yadda na faɗa yan uwana ku sani cewa ramadana ta kusa akwai taskoki masu tsada kar ku ɓata lokacinku a wata ramadana da wasa da wargi da ɓata lokaci da abin da babu fa'ida ku ba ku sani ba yaushe za ku koma zuwa ga Allah a cikin ku akwai wanda ya yi alkawari da mala'ikan mutuwa cewa zai bar shekara dubu akwai shi wannan mutumin ya daga hannunsa na ganshi wanda sun yi alkawari mala'ika zai bar shekara ɗari akwai wanda suka yi alkawari zai bar shekara tamanin akwai wanda ya san inda zai kai babu ba ku sani ba wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah wallahi akwai ranar da za ku koma kowa sai ya tsaya ya zo a hadisi cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu babu ɗaya a cikin ku face wallahi sai ubangijinsa ya yi magana da shi za ka yi magana gaba da gaba da Allah laisa baina huwa baina turjuman babu ɗan tafinta tsakaninka da Allah ka shirya wa wannan rana ka kimtsa za ka tsaya gaban Allah ko alƙali aka ce za ka je gabansa ba rawar jiki kake ba ko waye aka ce za ka tsaya gabansa ba rawar jiki kake ba Allah da zaka gane da shi yawmal kiyamati ka shirya ga ranar samun ganima ita ce Ramadana yi sallah yi azumi yi tarawihi yi tahajjud yi sadaka yi zikiri yi karatu alqurani yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama dan ka samu babban matsayi a wannan wata mai albarka yan uwana idan bana mun ci Ramadana muna da garantin za mu yi ci Ramadanan baɗi a'a mai hankali a cikin mu shine man nazara fi halihi wanda yake lura akan halin da yake ciki a yau wa fakkara fi ulubi kuma yake tunani akan ayyukansa yake tunani akan laifukansa ya gyara halinsa kafin mutuwa ta riske shi wallahi malam galibin mutuwa tana kama mutane ba tare da sun shirya ba kadam yanda ka san bacci yake daukan mutum galiban mutum bai sani ba sai bacci ya dauke shi malam malamai suka ce ita mutuwa malam kamar bacci take kawai sai dai ka ji ka kana cikin wani yanayi na daban sai ka rinka tambaya a ina kake sai ka ji mala'iku suna ce maka ai ka zo ya labarin duniya ka juya baya ka ga ba nan bane ka juya gaba ka ga ba nan bane ka ga wasu baki a gaban ka da baka taba sanin su ba a lokacin zaka tuno karatun da kake tsayawa ana gaya maka ɗan uwana musulmi lallai kwanaki ne kididdiga guba saiwa wata ɗaya ne kawai kuma wallahi sunan su ƙararru kaga wannan hudu ba ta farko nake ma kafin ramadan to za ka ga an zo an yi wata hudu ba ana cewa jama'a ramadana ya ƙare mai wayo mai dabara shine zai shirya ya amfana da wannan rana Allah ya gaya mana wannan wata wata ne mai albarka da alheri Allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa shahar ramadana allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan kwanaki ne kididdigaggu ga wani babban bako masoyi wanda zai zo mana amma kuma da wuri yake tafiya baya dadewa wanda ya tsaya wanda ya sallah a cikin wannan wata ya rabauta wanda ya azumi ya rabauta wanda ya sadaka ya rabauta wanda ya karanta qur'ani a cikin ramadana ya rabauta wanda ya bi iyayensa ya rabauta wanda ya je masallaci da wuri a ramadana ya rabauta ya zo a cikin hadisi ingantacce manzo Allah ya ce duk wanda ya azumi wata ramadana yana mai imani da neman lada sai an yafe mai duk abin da ya gabata na zanubansa wanda kuma yayi tsayuwar Ramadana kaga tsayuwar Ramadana kaga sallar tarawih din da ake wasa da ita gafarar zanibi ake gaba daya kanta duk wanda Allah ya mai arziki tun daga Ramadan din farko har zuwa ƙarshe da shi ake sallar tarawihi da tahajjudi wanda insha Allah a wannan masallaci za mu yi wannan za a fafata in Allah ya so da muna gayyatar maza da mata a zo a buga a nuna wa Allah an yi wa Allah godiya ya yan unguwar dan goro ya unguwar ɗan rimi ko rimi ake cewa ya ƴan unguwar kaza ku zo ku nuna wa Allah godiyar ku akan wannan ni'ima da Allah ya muku wannan tafkeken masallaci da na gan shi ne ke gaman ɗebe shi tafi gadon kai da shi wallahi rushe shi haka kaya guda masha Allah sama da ƙasa a zo a yi sallah annabi ya ce idan kun yi ramadana kuka yi azumi kuka yi sallah an yafe maka zunubanka gaba daya da Allah zai rubuta maka mutuwa a lokacin zaka je baka da zunubi ko daya amma yau ka duba yadda ake wasa da sallar tarawih ana yi wa Allah ganganci ana yaudarar Allah wai idan watan ya zo farko goman farko ai ta cike masallaci goman tsakiya ka gaba kowa an bar liman yana ta fama da shi da ladan sun yi gaba sun tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wanda ya wannan gufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mai abin da ya gabata na zaman sa gaba daya wallahi riskar ramadana ni'ima ce kubra babba falala ne mai girma ka san me yasa yanzu dan uwanka yana cikin kabari yana kwance bai da falalar ramadan kaifa da Allah ya baka numfashi kaifa da Allah ya baka lafiya kaifa da kana tsammanin a shirye kake gobe da kai za a yi azumi ina babanka da yake kabari ina matarka da take kabari ina malaminka da yake kabari ina makocinka da yake kabari ina dan uwanka da yake kabari za su so sun samu wannan falalaran samu wannan lada yau na kabari bai isa ya ciri kuli ya sadaka ba na kabari bai isa ya kankana ya bada sadaka ba na kabari bai isa ya bada sadakin dabino Allah ba shi lada ba lokacin sa ya riga ya kare kaifa wani shiri kai wani kimtsi kai ya ku yan uwana ku yi kokari ku himmatu ku nuna wa Allah cewa ku dinnan bayin Allah ne duk wanda ya himma da kokari to zai rabauta zai amfana lallai wannan wata ne na karban ayyuka lallai wannan wata ne na samun ɗaukaka lallai wannan wata ne na al'itku minan niran Allah yana yanta mutane daga wutar jahannama kowane dare ya zo a cikin riwaya wa zalika fi kulli laila kowane dare na ramadana Allah ya yi alkawari akwai bayan da sai ya yanta su daga wuta kawai bonus Allah zai ce wane a rubuta ba dan wuta bane wani a rubuta ba dan wuta bane ka da himmarka Allah zai sa ka samu shiga cikin wannan list din waɗanda ake tsammanin za samu alkhairi ya ku yan wana wata ne na kyauta kar ku yi rowa manzo Allah aka ce kana ajwadan nas ya fi kowa kyauta wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan mafi kyautan manzon Allah a watan ramadana ne mala idan kana so gane annabi yana da kyauta je ka watan ramadana kaga yadda yake kyauta aka ce yudi ata amal la yakshal faqra yana ba da kyauta irin na wanda baya jin tsoron talauci duk abin da ya zo hannun annabi da ramadana bayarwa yake bayarwa yake ina mai boye siga ina mai boye gero ina mai boye wake dan talaka ya sha wahala kar ya ci kosai bayan Allah fitarwa suke nasu din su bayar sadaka kai ko boyewa kake yi tsada dan ka samu kuɗi ka zo hawan jini ya kashe ka a banza ciwon siga ya hallakar da kai a iska mota ka ta yi kulikulin rakiya da kai a banza shirme ka tara kuɗi tun da kake ta tara kuɗin har yanzu baka wadatu ba haka za ka mutu a banza kuɗin da ka tara bai ishe ka ba ka jefa mutane cikin kunci ya mallaki gida ya mallaki motar hawa ya mallaki filaye duk inda aka daga fili a sai a kawo mu a kawo takardu za mu saya duk inda aka daga wani gida zai saya duk inda aka daga kaza zai saya saura ma ku fara sayan garuruka kuna ajiyewa ina za ku je da shi talaka yana yana layi a masallaci za a bashi kunu leda daya al'umma ta suna wawa akan dibi da kwaya biyu mutane suna kokawa a masallaci saboda shinkafa da za a ɗauka a basu wani bai san me ya mallaka ba ba tausayi ba jin kai ba tsoron Allah inda aka ci gaba yanzu fitarwa suke suna bayarwa mu kuma marasa tsoron Allah masu kuɗin mu yanzu suke koyewa an shirya an yanka wuka za a yi yanka za a tara kuɗi za a yi kaza tela ya ci buri yau zai zuba kuɗin ɗinki mai yadi ya ɓoye mai menene wai ba rahama ina ina musulunci ina shari'ar Allah ina tausayi ina jin kai mai kosai ta shirya za ta rage girman kosai saboda za a yi mata layi a Ramadana mai awara ita ma ta shirya kowa so yake ya cuci bawan Allah dan uwa talaka mutane suna da shi suna rawa ku bayar Allah ya baku an ce muku annabi a ramadana kyauta yake yi na rantse muku da Allah kowa ya nemi abin da zai rinka fitarwa daga gidansa yana bawa talaka yana taimakawa wallahi in ruwa za ka rinka siya leda ɗaya kana rabawa yi watakila baɗi ba kana kabari masu guri masu shaguna ku rage farashi yau kirista a Najeriya yau kirista a Najeriya yau wanda ba musulmi ba a Najeriya ya yadda inyamuri ya rage kudin kaya saboda kirsimeti amma yau musulmi sai dai ya ƙara kudin kaya saboda ramadan la ilaha illallah la ilaha illallah haka inyamura suke gaya mana this is your people this is your people wannan shi ne mutanenku ramadan comes ramadan comes no discount no discount arne da kake cewa arne kafiri wanda baya sallah ya yadda ya rage kuɗi saboda zuwan Ramadan zuwan Kirsimeti amma yau shagunan mu bamu ga ana ragewa ba wallahi tallahi shaida muka nake akwai wanda in ba su abu har a gama Ramadan nan wallahi alazim ba lalle ci nama ba akwai wanda wallahi kosai kwaya bi da zai sa a bakin sa wallahi ya fi karfin sa malam dan Allah ka je ka duba yadda yan uwa suke kokawa akan dibino yau na gaya maka ba gobe ba ka je ka fidda dibino kwano dai a bakin titi ka ce sadaka mai mota ma sai ya fake ce miƙo min nawa najeriya kenan wannan ruwa wannan rashin kirki wannan rashin koyi da annabi don girman allah mu yaƙi wannan abun mu taimaka mu ciyar mu ciyar mu ciyar kar ku ji tsoron talauci allah shine mai azurtawa ku nuna wa allah ya wadata ku ku sayi shinkafa ku yi ta bayarwa ku sayi gero ku yi ta rabawa ku sayi masara ku yi ta bayarwa ku yi ta aunawa kuna bayarwa ku nuna wa Allah kuna farin ciki da wannan wata na rantse da Allah duk duniya inda musulmi suke yau gobe suna cikin farin ciki da jin daɗi saboda zuwan wannan wata amma banda ni dan uwanka dan Afirka dan Najeriya mai mugun nufi mai keta mai mugunta shi yasa muke cikin talauci muke cikin matsi muke cikin wahala Allah ya jarrabe mu da ƴan uwanmu barayi su sace mu su kai mu jeji su dake mu su karbi kuɗin mu kuma su saye su saye mu a saye mu a kai a banza baka isa kai tafiya daga nan zuwa can ba a ƙasar ka a garin ka kana tsoro ba kwa taimako asara ta yi yawa motoci su ta faduwa gobara a kasuwanni masifu su ta yawa kare jari al'amura sun hauhawa me yasa ba mu da tausayin na ƙasa kowa in ya samu kansa ya sani kurin to wannan wata ba watan haka bane wata ne na tausayi wata ne na jin kai ya ku yan uwana musulmi a ƙarshe su sani cewa babban abin da ake so a kula da shi a wannan wata a yi azumin na ɗaya kenan da kuma kyakkyawan niyya yau kada mutum ya yi barci sai ya tabbatar da ya ji labarin an ji wata an ga wata kuma abin da sunna ta tabbatar idan an ba da labarin an ga wata ku ɗauki azumi haka annabi Muhammad ya faɗa ba inda manzan Allah ce sai ka ga wata da ido babu annabi tun da ya azumi gaba ɗaya a rayuwarsa sau ɗaya taɓa ganin wata da idonsa shi kansa idan ka ce sai ka gani makaho kan ya zai in ka ce sai ka gani mai raunin ido kam ya zai ashe dole musulmi ya yi aiki da bayanin ɗan uwansa musulmi ya kamata mu haɗa kai yanzu ko ina kirista yanzu suna da shugaban kan ɗinsu mu ba mu da sarkin musulmi wai sai yanzu wata ya zo ramadan shine za mu rinka zagin sarkin musulmi mu musulmi kullum ba mu da haɗin kai mu ba za mu nuna duniya muna da namu sarkin ba kowa ya haɗa kansu mu mun watse wance ya ja jama'arsa wance ya ja ƙungiyarsa wance ya ja jama'arsa kowa an watse sai daga baya a zo ana cewa kai ya rabu duk lokacin da kuka rabu lokacin kuka ba da dama abokanan gaban ku su yi ɗauki ɗaiɗai su cinye ku gaba ɗaya da haka mu ɗauki azumi lokaci guda mu sauke azumi lokaci guda abinda shari'a ta ce mana kenan sarakunan mu Allah musu albarka yana cikin ayyukansu a cikin al'umma su ba da sanarwa an ga wata wannan abu ne mai kyau al'ada ce mai kyau kuma nuna girmamawa ne da mutuntawa da shugabancin mu ba wai mu zauna kara zube da bariki ba mu da manya a cikin mu ba waye zai baka labarin ganin watan in kowa zai ja kungiyarsa haka za mu kare muna ta fada da juna muna kiyayya da juna to ai azumi kar ku yi wasa da karatun qur'ani watan qur'ani ne wannan ai ta buga shi ana karantawa kar ku yi wasa da sadaka watan ramadana watan sadaka ne kar ku yi wasa da taimako watan ramadana watan taimako ne kar ku yi wasa da sallar tarawihi don Allah musulmi ku yi sallar tarawihi don Allah musulmi ku yi sallar tahajjudi ku yi haƙuri wata ɗaya ne ku raya masallatanku kar ku bari shaidan ya kore ku kar ku bari shaidan ya rinjaye ku kada ku bari ya shiga hakkinku kada ku bari ya sa ku a halaka da bala'i in ka kula da waɗannan abubuwa to kana cikin wanda za su rayuwa cikin farin ciki sannan watan ramadana watan addu'a ne duk wanda yake da wata bukata dan Allah ya tanade ta ana fara azumi gaba ɗaya yinin azumi da daren azumi Allah yana karɓar addu'a ku roƙi Allah ku gaya musu abin da kuke so kuma Allah bai zai bar ku a banza ba ku yi addu'a wa ƙasar ku wannan ƙasa ta Najeriya wannan Ramadan da zamu shiga mu roƙi Allah duk bala'in da yake tunkara mu Allah ka yaye mana duk alherin da ka tanadar wa mutanen kirki da ƙasashe ubangiji Allah ka yi mana arziki ka ba mu ɗan Najeriya duk inda mutumin kirki yake a ƙasarsa yana mata addu'a amma mu 'yan Najeriya aikin mu zagin ƙasar mu abin tausayi duk kowane ɗan ƙasa yana son ƙasarsa yana addu'a wa ƙasarsa yana roƙon Allah ƙasarsa mu kuma sai dai mu tsine mata albarka to mun tsitsine mata albarka ya zamu yi mu ji daɗin rayuwa a ciki ni da kai ba yanda zamu yi Allah ya jefa mu a Najeriya nan ya ga dama ya wullo mu ina za mu tafi Ghana za ka tafi Chad za ka tafi Kamaru za ka tafi China za ka je Saudiya za ka je in ba ka da takarda ba za ka shiga Saudiya ba ko da ku garin Annabi Muhammadu ne ƙasarka ita ce ƙasarka ku yi addu'a wa ƙasar ku Allah ba ku shugabanni na gari ku yi addu'a Allah ya bada saukin rayuwa mu yi addu'a Allah ya yi mana bala'in da muke ciki talauci fatara matsi bala'i kuncin rayuwa wayo Allah na shiga uku Allah ya yaye mana Allah shiryar mana ‘ya'yanmu ya shiryar mana samarinmu ya shiryar mana shugabanninmu ya ba mu mutanen kwarai in muna cikin wayo Allah mun shiga uku Allah ka yi mana canji mai kyau ka canja mana halinmu na ‘ya'yan kaji halinmu na ‘ya'yan kaji mai hali yayan kaji in kana son kama kaza da ka watsa masa tsaba cak cak cak cak tana ci sai ka kame kafarta to dan arewa kenan a daka shi a kera shi ya shiga wayo Allah ya shiga uku ana watsa masa da ya fara cak cak cak cak sai a cafke shi sai yanda aka yi shi ba mu da manufa ba mu da kishi ba mu san wahala ba har yanzu ba mu farga ba wai har yanzu ba mu farka ba wai bacci muke wai har yanzu ba mu gane me muke ciki ba wallahi samari ku tashi wallahi ku tashi ku miƙe dattawa ku zauna a buzu ku daina bacci ku yi addu'a don jikokin ku sai rayuwa mai daɗi a wannan ƙasa in ba haka ba wallahi za mu shiga kunci marar daɗi ba asibiti a ba magani a asibiti babu tsaro talauci kasuwanci ba riba ba ba ba ba ba kasuwa al'amura sun lalace gona babu ba a iya noma ba kudin taki al'amura duka sun lalace gaba daya haka za mu yi ta rayuwa bakin ciki yana kashe mu hawan jini yana hallakar da mu ciwon zuciya tana kashe mu ciwon kafa yana kashe mu ba za mu yi tunani ba ku yi amfani da wannan wata ku yi addu'a daga ƙarshe wannan masallaci na al-itqan dan goro gwarimi wannan masallaci an buɗe shi yau muna sanar da musulmi al'amura kama haka na farko dai insha Allah tabaraka ta'ala za a rinka sallar juma'a wannan masallaci karfe ɗaya da kwata ɗaya da kwata za mu bambanta lokutan sallah saboda akwai masallatai saboda musulmi in bai je can ba ya zo nan in bai zo za mu yi da wuri ku yi haƙuri a saba yin sallah da wuri ɗaya da kwata an gama ka tafi harkarka insha Allah za mu yi ƙoƙari limaman masallacin nan musa lalle su yi iltizami da wannan lokaci in Allah ya da babban limamin wannan masallaci shine dan uwa malam Naziru wanda yake a kwanan nan mahaifinsa a cikin aikin masallacin nan Allah ya masa rasuwa bai wuce sati guda ba mun so da shi za a buɗe masallacin nan da cijin nan to amma ya tafi Allah ya ji kansa rahama malam naziru adam shine babban limamin wannan masallaci wanda bayan sallah za a ganshi akwai na'ibinsa zai taimaka masa malam aminu hussein akwai sauran wanda za su taimaka da kamsu salawat da ladanci da kulawa da tsare-tsare duka insha Allah za a kawo muna kira wannan masallaci muna da masallacin mata akwai na maza akwai na mata duk mata da mu bar 'ya'yanmu su tafi talla da mu bar 'ya'yanmu su tafi gidan biki da mu bar 'ya'yanmu su tafi gidan gidan rawa da kiɗan kiɗa don Allah su rinka zuwa sallah da 'yan mata da matan aure duka tsarin da za mu kawo shine a fito a yi sallah a yi addu'a a karanta alkur'ani kuma za mu ɗauki 'yan agaji mata kamar yadda za mu ɗauki 'yan agaji maza yanzu haka akwai mata a saman masallacin nan kuma insha Allah ta'ala za mu yi sallar idi a wannan masallaci da ikon Allah tabaraka wa ta'ala full option duk abin da ake so a yi na masallaci daga yau an buɗe masallaci za a yi salloli biyar insha Allah ta'ala ko da aljanu ne sai mun yi sallar asubai a nan gurin ko ba ku fito ba in Allah ya so ya yarda bi idinillah ko da ladan da liman ne kadai za a yi sallar asubai a nan za a yi azhar za a yi la'asar za a yi magariba kuma ina yi muku albishir za mu buɗe makaranta ka ta fari a nan za a buɗe islamiyya ta matasa za a buɗe islamiyya ta mata za a buɗe islamiyya ta dattawa wanda za mu rinka yin sa bayan isha'i karfe 8 zuwa 10 awa biyu za mu buɗe ƙungiya ta taimakon marayu marayu da miskinan mata wanda mazajen suka mutu ba su da ci ba su da sha za mu gaya za mu taimaka musu mu da'awar mu ba tana tafiya ne kawai wa'azi ba a sai an yi taimako da haka za mu rinka taimakawa mutane mu taimaki kanmu da kanmu da juna za mu nemi yara zakakurai masu kokari a taimaka musu su yi karatu su yi ilimi su zama wasu kuma dukkan damammaki da Allah madaukin sarki ya bamu na taimako za mu taimaka don shi ne amfanin masallaci a cikin al'umma muna miƙa ainihin ƙoƙon bara ga mutane cewa don Allah ku taimaka mana wajen kula da masallacin nan ya ku al'ummar ɗan goro masallacin nan naku ne duk wani musulmi mai sallah na sallacinsa ne zai sallah nan kofa a buɗe take amma akwai masu gudanarwa duk abin da kake so zo ka samu shugabancin masallaci za mu yi kaza za mu yi kaza daurin aure ne za ku yi asabar da ladi a zo a yi daurin aure za ku yi ranar juma'a ku kawo mana shi nan masallaci a haɗu bayan juma'a daura aure haka annabi yake a masallacinsa komai a nan gurin za mu yi ba mu da damuwa kuma akwai sauran gyare-gyare insha Allah tabaraka ta'ala za a gyara haraba za a gyara abubuwa dai insha Allah da makaranta ka ta fariya da zamu gina daga baya in Allah ya sa muka huta daga wannan ainihin wato gini kar ku manta da addu'a ta musamman ga wani dattijo bawan Allah mai gilashi mai furfura idan ya zo masallaci baya iya sallah a tsaye Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ghamidi tsoho ne dattijo ne shine gina wannan masallacin shi kadai daga ƙasar saudiya ubanmu ne kakanmu ne na je na gan shi mun gaisa da shi ta hanyar ɗan uwa malam naziru limamu wannan masallaci ya ce ya kusa mutuwa yana so a riƙe masa amana don allah a gina masa masallacin juma'a a wurin da yake wurin talakawa ne mabukata a zo a sa fanka a inganta shi a ɗauki hoto a tura masa wallahi ya yi niyan zai zo a yi sallan nan da shi to ba lafiya ga kuma ga ramadan ya yi kuka ya zubar da hawaye cewa Allah ya cika masa burinsa kar ya mutu ba a buɗe masallacin nan ba ai in kun lura ai ba mu gama aikin masallacin ba to ya matsanta ya ce shi kar ya mutu kar ya mutu kar ya mutu bayan Allah su kullum tunanin mutuwa su ce furfura ce a gemun samala da 'ya'ya manya da waye da sauransu 'ya'yansu suka ce wannan kuɗin ka gina mana katon gida ya ce a'a zan gina gidan aljanna bai taba zuwa Najeriya ba bai taba sanin ku ba saboda Allah kenan to shine amfanin ku koyar da ƴaƴan ku addini malam naziru karatu ya kai shi ƙasar Saudiya ta wannan dalilin aka ga tarbiyarsa ya haddace Qur'ani yana limanci aka yi sha'awarsa gashi yau bawan Allah na ya kawo alheri bai da gida a wannan unguwa bai san kowa a nan unguwa ba amma ya kawo alheri da haka ba za mu manta da malam naziru ba za mu masa addu'a Allah masa albarka yaron kirki yaron arziki matashi mai kishin addini wanda yake sha'awan kawo alheri muna fatan Allah Ubangiji ya ba mu ikon raya wannan masallaci ya ba mu ikon inganta wannan masallaci akwai manyan manyan baki da suka zo wannan masallaci ba zan iya faɗan sunansu gaba ɗaya ba tun daga wakilin hakimi tun daga mai dagaci daga mai unguwa daga wane ne dukkan manyan mutane da shugabanni na civil defense da doktoci na wannan unguwa da 'yan kasuwa da wane ne wane ne da makota da wanda suke sana'a a wannan wuri mutane da yawa sun zo nan gurin saboda ƙurewar lokaci ba zan iya lissafo sunansu ba dukkan ku gaba ɗaya lalai maraban ku sannun ku da zuwa mun gode Allah ya muku albarka kuma ni ina shaida muku cewa yau mun sauke nauyi mun zo mun buɗe muku wannan masallaci ya rage gare ku ku tsaya ku kula da masallacin nan masallaci naku ne ku tsaya tsayin daka ku taimaka mai unguwa dagaci hakimi ga masallaci Allah ya baku ku kula da shi ku sa 'ya'yanku su yi sallah duk ciwon kan masallacin ne yana kanku wallahi iyakaci mu nemo yadda za a gina mu taimaka wajen ba da ilimi da karatu ko kuma ku taimaka wajen tsare martabar masallacin wajen kimar masallacin kowane ɗaya a cikin ku ya ji cewa wannan masallacin nasa ne na Allah ne wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada masallaci na Allah ne kada a kira wani ba Allah ba da haka zamu zo da tsare-tsare karantarwa darussa da za a yi tafsiri ne na alkur'ani da ramadan da abubuwa duka za ku ji sanarwa a hankali a hankali insha Allah ta'ala kuma za mu ci gaba da aiki kuma kofa buɗe take duk wanda ya gani ya kaga zai iya taimakawa da wani bangare za a iya taimakawa samarin wannan unguwa ku zo ku yi agaji ku za mu ɗauka yan agaji ba wanda za mu ɗauka daga wani guri nesa ku zo ku yi agaji mata yan mata daga ki je kina talla kina talla ki zo ki aikin agaji anan Allah ya ba ku lada ku zo ku taimaka mu gyara gurin nan ku yi sha'awa unguwar nan ta ƙara daraja da kima wallahi tun daga tun daga kwanar da na dago ɗorayi na biyo rin rodin da nake hango a nusaumiyar masallacin nan tun daga wajen ɗorayi wallahi wajen wajen wajen wajen ɗan ƴan kusa na ce ka ga sumiyar masallacin nan Allah ya sa albarka Allah ya bamu lafiya zaman lafiya ina muku murna mutane wannan unguwa ina muku fata alkhairi mutane wannan unguwa ba za mu manta da godiya ta musamman ba da hakimi da ainihin dagaci da musamman mai unguwar wannan guri ya taimaka tare da gudunmuwar waɗannan magabatansa gaba ɗaya ba mu samu matsala ko ɗaya ba wallahi tallahi su suke Allah Allah a zo a buɗe mun ga karɓa mun ga mutunci mun ga kimanta kuma kun nuna ku yan halak ne da ku haɗa kanku ku zo ku rayu a wannan guri Allah ya ba mu rayuwa mai albarka Allah ya sa a raya wannan guri a cika shi da gine-gine wata sabuwar Kano ta zo ta kafu anan wa qumu ila salatikum yarhamukumullah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh